الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa da ku a wannan daura da muke gabatarwa wanda wannan shine zamanmu na takwas kuma insha Allahu na ƙarshe a wannan daura an samu gabatar da daura guda biyu daura a cikin ulumul qur'an da aka yi a makaranta ta abdurrahman bin auf da take kaura a birnin kwanni matsala guda 80 da imamu suyuti ya kawo a cikin ulumul qur'an da bayanai a takaice a kansu suna nan za a dora su saman group na whatsapp da sauransu insha Allah wannan kuma daura da muka yadda ake samun mawdu'ai da yadda ake hada su gashi yanzu mun zo a zama na takwas kuma shine na karshe muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya nukta da zamu tashi akan ta ita ce at-tanaqud ko at-tanaqudat in an ka ce attanaqud shine warware juna na qada ya warware abu tanaqada sun warware juna Allah ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankafa warware abu kun ga da yawa daga cikin kafirai suna cewa da aya kaza da aya kaza sun ci karo da juna ko da hadisi kaza da hadisi kaza sun ci karo da juna ko aya kaza ta warware hadisi kaza ko hadisi kaza ya warware aya kaza to wannan ilimin sai ka san yadda ake yin aljam'u bainan nusus mun yi bayani kan shi da littattafan da suke karantar da wannan a cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba nan bayani yake ba bayani yana amfani da wannan ilimin sai mu maida ma an ka ce malama haushe ce a maida makura aliyarta in ka gane wannan ilimi duk in turawa suka zarge mu da wani abu to ka koma ka maida shi a wajensu sai ka ga yadda suke son su su nuna muna muka yi tubka da walwala ko tumka da walwala alhali ƙarshe su ne suka yi wannan misali attanakut turawa suna cewa musulunci ya ce a guji mata ko ba ka da bane wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun qur'ani ne ce to wani da an ce sai ce a musulunci na ce a bugi mata ka samu sanda sai ka gaba ka muke sai turawa su nisantar da mutane daga karɓar addinin musulunci musamman waɗanda ba musulmai ba amma a nan sai ka zo zuwa ga abin da ake kira wato al-mutlaq wal muqayyad kafin al-mutlaq wal muqayyad Allah ya ce wallati takhafuna nujuzahunna matar da kuke tsoro amma da nufin kuka gane domin ba tsoro na kuka ba abin ya abu na al-khawf bi ma'ad al-ilm matar da ta bijire ta fandari ashe ba ko ci mata ake magana ba daya fa'iduhunna Allah ce a fara da wa'azi in wa'azi bai yi amfani ba wahjuruhunna fil mabaji'i ko kaurace musu an gane ko duk da yake ibnu jarir at-tabari ya kawo ta fassara wahjuruhunna fil mabaji' ko daure su a gado daga al-hujr ne wato igiya kenan ka samu igiya ka daure mace in kai haka ai da kai da juju kuna ganin juna ko ba ba wani bai san juju ba alƙalin kotu ko to wahjuruhunna ku kaurace musu ko ba haka ba kauracewa kuma katta wuce wata hudu don koran tsuwa kai wata hudu na aka baka lillazina yu'minuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha samiun alim koran tsuwa kai wata hudu to sai Allah ce mi wadribuhunna sannan ku buge su waɗansu malamai suka tafi cewa jere suke sai an yi wa'azi a kaurace sannan a kai gabu mun gane wannan waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a za ka iya ƙetarewa in ka gane wa'azin bai da amfani kawai ka ji zuwa ga kauracewa ba sai ka ɓata makanka lokaci to mu zo wajen inda matsalar take wadribuhunna a buge su wa aka saukar ma da alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne kamata ya fassara wani irin bugu ake nufi sai ya ce darban ghaira mubarrih bugu ba mai sawa kumburi ba ya sa sai fata ta tashi ashe bugu ne ladabtarwa kuma ya ce ku koya ma 'ya'yanku sallah suna da shekara nawa bakwai wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashirin ku buge su sun kai shekara goma sai su yi aiki kajiya musulunci ya ce a ba mata da yara kashi alhali ga shi nan darban gaira mubarre ana nufin ta'adibin su za to amma a cikin at-taslimul jadali wani abu da ake cewa at-taslimul jadali cikin ilimi na tattaunawa kadiba cikin wani littafi sunansa adabul bah wal munabara na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shankiti yadda ake tattaunawa akwai kuma malamai da suka yi littafi akan adabul hiwa yadda ake tattaunawa su turawa sun ce muna musulunci ya ce abuji mata kuma ga fassarar da aka yi to mu je ma musulunci ya ce abuji mata ya fassara amma su kusuri da fassarar mu ba ko ba haka ba tun da an ce zarban gairu mubarrih idan mace tana zaune zaman lafiya da mijinta an ce abuge ta ba ce abuge ta na biyu an ce a yi bugu an ce ga irin wanda za a yi na gaba sai mu aje wannan to yanzu inda za ka gane akwai sana'ar su turawa sun ce kada a bugi mace sai mu ce to mun saka muku bugu idan ana zanga-zanga kun san zanga-zanga ko zanga-zanga kun san ba hausa bace larabci ne da yawa daga cikin mutane suna cewa zanga-zanga hausa ce wadda sun ji kadafi wata rana lokacin da bori ya tashi a libya yana cewa zanga-zanga ko ba ka nan bane sai aka ce kadafi ya yi hausa ba gaskiya bane ka ta ka diba cikin kamus babi na zayun da nunun da gairu abinda ake nufi da zanga-zanga da larabci shine sako-sako an gane ko ma'ana ƙananan hanyoyi shi na sai ce sanashab alaihimul malayin za mu jayo mutum miliyon miliyon kiran miliyoyin mutane litathiri libya bait bait za mu tsarkake libya daga waɗancan 'yan mamaya gida gida shibir shibir taki taki sai ce zanga zanga ko wace kofa ko wani sabo sai an kace kadafiya ya hausa dakka yarda da magana ta ɗauki kamus na larabci babi na zayun nunun ghayun za ka gani inda zayun take farawa sannan ka kai inda nunun sannan kuma ka hada da ghayun anan in ana zanga zanga a turai yan sanda suna fitowa ko ba su fitowa wani lokaci ba a hada da sojoji to ana ba mata kashi ko ba ba su za a jefa musu barkonon tsohuwa in bai ci ba a sa kulki roba wadda an dafa ta baka ana tifka su in bata ci ba sai a sa harsashe wanda bai kashewa in bai ci ba wani lokaci a sa bal riyal a kashi to yanzu 'yan sanda da jami'an tsaro an ba su formation an yi musu training sun je suna bugun mace an ce mace idan mijinta ya buge ta katon banza matarsa ce ya kai sadaki shi yake ba ta abinci shi yake shayar da ita shi yake biyan kudin haya ko ko gidan shi ne wanda ya gina a in ba ta da lafiya shi ke biyan kudin magani gwargwadon iko sai matsala ta samu tsakanin shi da matar sai buge ta sai an ka ce katon banza to su jami'an tsaro in an ka sassama hanya za su buge warin mammasu warin kakassu karamar yarinya za su iya bugunta tana gudu a bita ta ketara katanga su masu ketara ta shiga cikin ɗaki su shiga ta shiga ƙarƙashin garin gidan mutane su masu faɗa gidan mutane a hiddota a tifka mata kashi ko a harbinta yanzu a nan shin da mu da su wane ne yake girman wuta kaga sai ka ba da amsa cikin cikin kwanciyar hankali duk shugaban ƙasar afirka wanda yake maturawa da yayya za su kira shi ɗan siyasa duk wanda ya ƙi musu biyayya za su kira shi ɗan kama karya blaise compaore shugaban ƙasar burkina faso wanda aka yi ma bori lokacin da yake canza constitution ta ƙasar shi da sunan demokratiyya da an ƙari zaɓe faransa ta yarda dama mutumin tana sai su ce le président a été élu démocratiquement radda an kai mablaise kan faure bore ya gudu ƙasar ba ta zamuwa sai sun kace le dictateur burkinabe ɗan kama kariya kaga wanga tanaqub ne ku kuke ce mai ɗan yan ƙasa sun zaɓe shi yanzu dan wasa da hankalin yan afirka kun ce mai ɗan kama kariya ashe dama ɗan kama kariya da suka ɗaure ma gindi saboda mi saboda cin burinsu shi yasa at-tanaqud babi ne mai faɗi in ka kalla suka kakare su da kansu sun faɗi kaza sun warware sun faɗi kaza sun warware sun ce demokradiyya aka sun ce kuma ɗan kama karya ne to cikin soce za mu ɗauka mun gane wannan abu na biyu sai a ta'akis aksu shine wato kamar ka ce kishiyar abu ko an juyar da abu shi yasa an ka ce ta'akis ko aksu sai malaman zaune su ce sun kuyi an sun kuyar da abu shi a takis aƙida ce ta yahudawa yanzu a mai da ƙariya ta kuma mi ta koma gaskiya a mai da gaskiya ta kuma mi ta koma ƙariya wadda ɗabi'a ce ta masu son rai da jahilai Allah subhanahu wata'ala yake cewa alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba to nan ne sai sun ka ce innamal bai'u ai shi ciniki saye da sayarwa kasuwanci mislur riba tamkar riba shi to sai Allah ce wa ahallallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halattar da kasuwanci ya haramta riba to marmakon a kamanta riba da kasuwanci don shine a halatta sai an ka kamanta kasuwanci da riba kamar matsayin riba ita ce halat ma shi kasuwancin shi ne za a kamanta wa da ita wanda mene ne shi takis kamar a ce misali ai mai uba dan halarci ne ya kamata a ce wato za a cewa shege ya yi kama da mai uba ba mai uba na za a cewa ya kama da shege to irin wannan takis akwai shi yanzu kun ga turawa duk abin da suka kana sharri sai su juya mu da shi su mai da mu da shi alkhairi yanci yancin mata su abin da suke nufi da shi daban shi yasa sai ka karanta alhaqa'iq wal musammayat abinda a haƙiƙanin abu da sunan da aka same shi kun ga suna da cewa yancin mata amma hakikatan ba yancin mata suke nufi ba fandarewa mata da kafirce ma addini da al'ada da al'ummar da mace take ciki kamar yadda Allah ce usulubi ne na munafikai da kafirai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga kalmar shahada ce ga ta haqiqatan amma a batini su ba mu'min ne bane to yanzu da yawa daga cikin mutane suna da wannan usulubi abinda malamai suke cewa kalimatu haqqin urida biha al batil to dan haka da at-ta'kis da at-tanaqud duka abubuwa ne wanda ana tsintar mawdu'ai masu yawa a karkashin su abu na gaba a gurguje sai ad-durusul mustafada in ka samu aya ko hadisi ko ma wata kissa ta tarihi cikin sira ko kissa ta tarihi ko ma wani abin nan ad-durusul mustafada waɗanne darussa za mu cira a karkashin nasu kaga ayoyin alqur'ani ko wace aya akwai darasin da za a yi dauka ko darasin da za a dauka kaga ka samu karatu mai yawa karkashin wannan hadisi in ya inganta darussan da za a dauka karkashin wannan hadisi ad-durusul mustafada ko al-istinbatat cikin ilimi daban-daban ko ilimi na shari'a ko ilimi na lugha abu na gaba sai nukta guda uku na karshe wanda da su ne za mu karkare na farko idan an ka kawo matsala wadda ana iya samun sabani kanta to ga hanyoyin da za ka bi wanda in ka diba cikin abubuwan bayan في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين أتكين سورة الحج يا تتونا أكان آية حج صفحة في صفحة دري أكو mun gane ko to uslubin da ya bi wajen tattaunawa kan mas'alolin ilimi shine na farko zai kawo mas'ala al-mas'ala na biyu sai shi kawo al-adilla na biyu subutul adilla tabbatuwar dalilan da su malamai suka kawo na uku kenan na hudu sai kuma wato munaqashatul adilla ma'anar da ake son a kawo a cikin nassi ta dalala ko dilala ko dulala don ana cewa wato musallasul lughawi muttahidul ma'ana ad-dalala ad-dilala ad-dulala ma'ana to shin ma'anar da ake son a fitar karsin nassi ta tabbata ko ba tabbata ba sannan al-jam'u in ana iya hada maganganun sai shi hada su na karshe at-tarjih shine in ba a iya hada su a rinjayar da wani sashi akan ku kidan kullun ka rike المسألة الأدلة ثبوت الأدلة دلالة الأدلة مناقشة الأدلة الجمع بين الأدلة أو الترجيح بين الأدلة إن كان ريك وانا إن مسألة دبو أكاكاو إن أكوي سابالي قائد ذاك إن شاء الله أبو نقبا إن أنزو ذا أباك محاضرة كو موضوعي أبو نفر كو كسن موضوعي كي تعريف كلمة لغة واصطلاحا bayan ka yi wannan sai ka zo zuwa ga abin da ake kira mar'anwa idan an ka faɗi abu yanzu an ka ce amrat cututtuka to al'amrat tan kasimu ila kasmai al'amradul hissiyya wal amradul ma'anawiyya kamar alƙalbu misali zuciya zuciya tana da ciwo hissi akwai ma'anawi hissi shine wanda yake da alaka da wannan zuciyar naman zuciyar wannan sai ga likitoci a ce ma kana da hypertension ko hypertension hawan jini ko zuciyarka tana kaba ko abin da ya kama da haka akwai al'amradul ma'anawiyya waɗanda ba a ganin su babu likitan da duk in ka kewaye da likitocin america da na ingila da na rasha da duk ba za su yi maka maganin wannan ba kuma babu wani wuri wanda an ka kawo wannan magani babu wata chemist ko pharmacy da za a samu wannan magani amma bari baka misali akwai wani ciwo sunan shi girman kai a america ko a farmasi a ina ne za a samu comprime magani da za a maka sai ka sha sai ka bar ka dina girman ki to dole sai ka dawo ma alqur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ana son ka san nau'in abu kala na wani sai ka san maratib maratib in an ce maratib mataki mataki to in ka zo ga maratib in bincike ne za ka yi a jami'a sai ka yi al-abwab wani lokaci ka yi al-fusul wani lokaci ka yi almabahif sannan ka faɗi can farko asbabu ikhtiyarin maudu me yasa ka zaɓi wannan mauduci duka waɗanda abubuwa a ilmanci ake yin su ga almasadir ga almaraja littafin da zaka koma ka ciro matsala don ba ra'ayinka ne zaka kama mutane ba sai ka haɗa da dalilai na alkur'ani da sunna da maganar magabata to wannan na baku shine a gurguje sai abu na ƙarshe ko in ce kafin na ƙarshe shine wasu ƙa'idodi na tafsirul Qur'an bil Qur'an ko ko wato rabtul alaqa bainal mawdu'at ko bainal alfaz sunan shi mu'tamadur rabt sunanai mu'tamadur rabt duk lokacin da kake karatu in kana son ka kulla alaƙa tsakanin aya da aya alaƙa tsakanin hadisi da hadisi alaƙa tsakanin aya da hadisi alaƙa tsakanin wata magana da wata to abu hudu su ne da ka fahimce su magana ta ƙari mu riƙe da kyau wannan ƙa'ida wani doktor ahmad muhammad alburai da kasar saudiya a wata muzakira da ya rubuta ya kawo wannan mu'tamadun rabt ga su na farko allafudu lafaz na biyu alma'ana ma'ana na uku alhukumu hukumci na hudu alƙissa ƙissa duk ayar da ka sani in kana su da kulla alaƙa tsakankanin su waɗannan hudu ɗin ko dukansu ko uku ko biyu ko ɗai da su za ka yi aiki duk hadisin da kake son ka hada alaka tsakanin shi da wani hadisi duk wata magana da kake son ka kulla alaka tsakaninta da wata kai tsaye ba tare da sai ka duba wani littafi ba sai ka duba in dai Allah ya taimake ka kawai sai ka ka kulla alaka amma in ni faɗi wannan bayani magana ce ni faɗa babu wani misali kaga akwai matsala ko ba ka da bane to yanzu wani daga cikin ku ya bamu wata aya shi karan kanshi ya zabi ayar da yake so ya bamu sai mu ba ku misali wa zai bamu wata aya bismillah arama kai ba mota aya cikin alkur'ani duk inda ya maka madan ya karanta aya amma da yawa ba su ji abin da ya ce ba wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim to anan zan ba ku misali wa ilahukum abin bautakku wanda ya cancanta a bauta mishi akan cancanta ilahun wahid abin bauta guda da shi ne Allah la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta sai shi ar-rahman daga cikin sifofin shi shine mai rahama yana da rahama ar-rahim mai jinkai mai sadar da rahama shi gaba kunga shi ne kunga dai an fassara ku to yanzu sai mu dawo zuwa ga allafzu ilahukum kalimomin da sun ka zo da ilahu duk kalimar da take da alaka da allahu da al'ilahu cikin ƙur'ani suna da yawa kenan abinda ya hada su shine mi allafzu domin asalin wannan fi'ili daga aliha ya allahu ya bauta to sai ka tattaro inda an kai zancen ilah ilah Allah Allah Allah sai ka hada su mun ji wannan to abu na biyu sai alma'ana shi ma'ana lafazi da wani lafazi ma'anarsu na iya zuwa ɗaya amma kuma ba harfa iri ɗaya ba ne yanzu nan ba wa ilahukum ilahun wahid ba ana nufin abin bautar ku guda ai aliha muka ce mi yana nufin mi bauta ko ba garan bane to ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum kalima ta ibada ta nufin abauta ma Allah amma da ita da aliha harfin su ba dai bane sai ka hada to na uku alhukm hukumci Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid abin bautar ku abin bauta ɗaya ne ko ba haka ba to hukuncin ba wanda ake bauta ba sai sai Allah sai ka yi hukunci da ayoyin da suke kawo tauhidi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa allahu khairun amma yushrikun amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahja ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma'a allah bal hum qaumun ya'dilun sai al-qissa in an ka ce alƙissa sai ka ce to tarihin tauhidi annabi nuh da ya zo tauhidi laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayr annabi hud da ya zo tauhidi wa ila adin akhahum hud qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayr annabi salih da ya zo tauhidi wa ila samuda أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره النبي شعيب لم يزو توحيدي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قصة غوغور مي التوحيدي sai shekar kashin wannan aya to in ba haka zaka yi ba ba zaka iya kulla alaka tsakanin wani nassi da wani nassi ba mun gane wannan da kyau to sannan kuma in hukunci ne sai ka hankalta ma ababen da ake hankalta ma wato galibi guda hudu shin hukuncin nan am ne in am ne ana takhsishin shi ko ba a yi in mutlaq ne ana iya taqyidin shi ko ba a iya taqyidin shi in nasikh ne to shi na tare da mansukh in mujmal ne yana tare da almubi waɗanda su ne ƙa'idodin da malamai suke bi inda su shi ana ganin suna son su ci karo da juna galibi ko kuma tafsirul qur'an fi daw'il maqasid to mutlaq wal muqayyad yanzu da Allah ce hurrimat alaykumul maytatu an haramta muku mushi ko masai waddamu dami jini to shi almaitatu dukkan abin da yake matacce sai ka ɗauke shi mutlak ko ka ɗauke shi am in ka ga dama an gani ko za ka ɗauke shi am to amma ba dukkan abin da matacce ba ne an ka haramta muna domin ya ce ohillat lana mai tatagi aljarad walhut kaga waɗanda ko da mai su ne za a ci fara da kifi sai ce waddamu addamu za ka yi ɗauka shi matsayin mutlak ya tajo irin taƙayyid domin in an ce jini kenan kowane irin jini haramun ne a ci nama da jini to a in mun ce dun nama sai mun wanke shi mun raba shi da jini ban ce ana iya cin nama a duniya ba sai Allah ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan jinin da aka yanka yana gudana to shine ake nufi to in ba waɗannan ka'irudin zaka yi aiki da su ba kullun sai ka ji sai ka ji ka a takaice babu inda zaka fita kai ko ka'idodin ba dole bane sai ka rubuta littafi in dai suna rike a kanka zaka iya amfani da su mu ƙara wani misali ko kuma tsaya bakin nan to mu'tamadun rabt wani ba mu ta aya suna قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا kaga wannan aya ta ce kada ayi shirka da Allah ko ba haka nan bane to tunda kada ayi shirka sai mu dauko kalima ta shirka wuraren da ta zo a cikin alqur'ani ta'ala Allahu amma yushrikun ko ba haka bane fa ta'ala amma yushrikun ko ba haka bane eh da mushrikin almushtaqat duka sai ka hada su akwai alfi'l ashraka fi'li madi akwai fi'li mudari'i yushriku ko ba haka bane akwai fi'li amri an gane ko ashrik duk da yake ba ai mutum umurni shi shirka akwai almushriku ismul fa'il akwai almushrak wanda an kai tarayya da shi an ka hada shi da Allah akwai sifatul ishrak duk sai ka tattaro su al-mushrak lokacin shirka al-mushrak wanda an ka hada da Allah an kai shirka da shi al-mushrak yin shirka al-masdarul mimi al-mushrak lokacin wurin da aka yi shirka domin duk harafin duk fi'ilin da ya wuce harafi uku to da ismul maf'ul da al-masdarul mimi da ismul zaman da ismul makan duk tare suke to sai ka hada su to na Allah tushriku bihi shay'an mun samu lafuzzan da sun ka zo na shirka sai mu samu alma'ana alma'ana shine kakku yi shirka da Allah wuraren da Allah ya hana ayi shirka da shi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da shi da Allah tushriku bihi shay'an duk dai suna bada abu a guda daya sai mu so zuwa gabi al-hukm hukumcin shirka wanda yayi ta wa man yushrik billahi فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا كما كان بني ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تو هكذا كيف أما إبا هكذا كل سيكا ذونا غاكا كان كراتو أما بكسا أبن ذي باكا دامت ذاك على علاقة سكان ولي نسي نسي با بس نكون مفهمتوا to in ka zo kuma kissa kissa shirka a duniya kissa shirka a lahira wani sai ce a mallan kuma ya zaba da kissa shirka a lahira ko haka nan a duniya dai mun san mutanen annabi nuhu sun yi shirka mutanen annabi hudu sun yi shirka mutanen kaza sun yi shirka mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam al'umma sa wasu sun yi shirka ko haka nan bane to a lahira akwai labarin shirka ko babu akwai don mushrikai za su shiga wutar jahannama za a yi musu hisabi ya za a yi ma mushrikai hisabi ya za a kai su wuta ya za a yi kuma in sun shiga mi zai faru tsakankanin su Allah ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahim lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين كنا عاقبة الشرك عاقبة سيئة to in ba haka ba kullum sai ka ji ka a daure to don haka wannan ina ganin za mu iya bari bakin nan mu'tamadun rabt dai ku rike shi zai taimaka kwarai da gaske waɗannan su ne ahammun nuqat da muka kawo a cikin wannan tsari na yadda ake gabatar da karatu insha Allah ta'ala ga wanda Allah ya taimake shi insha Allah zai iya gabatarwa abu na karshe akwai wata kungiya da ake son a buɗa sunanta in mun ce kungiya ba kungiya ba ta da'awa kungiya ce ta taimakon jama'a za a sanya mata suna watakila ana na ana tattaunawa ceton rayuwa ana son za a buɗa mata account akwai jagororinta mutane masu hannu da shuni da talakama kowa zai yarka tashi gudunmuwa waɗannan wannan ƙungiyar za a buɗa mata rassa ko wace unguwa akwai jagorori a haɗa waɗannan kuɗaɗen in an haɗa su ko wace unguwa an san masu rauni a cikinta misali matan da ba su da jari ana iya ɗiba ciki ko ce mace a ba ta jika talatin ko arba'in a ce ta je ta yi sana'a ko ba haka ba an san mutane suke buƙatar taimako na wani abu sai a ɗiba cikin waɗannan kuɗaɗen sai a taimaka musu an san marayu saboda matsalar mu taimako a ƙasashen afirka galibi yana koma ne ga mawadanta to yanzu amma in unguwa suka haɗu su suka tattara abin da suka hada ko ba haka nan bane to kaga sun san waye ya cancanta a ungon su sun san wane ne bai cancanta ba to wannan kungiyar insha Allah ta'ala ana nan ga tsara ta in Allah ya kaddara an tsara ta ga sunanta ceton rayuwa kina ana buƙatar masu hannu da shuni kowa kuma nan da yakon za a samu ta ceton rayuwa muna fatan musulmi su tashi su taimaka ma kansu da kansu jiran kafirai su kawo kuɗi ƙarya ne domin muke da arziki su ne ke talakawa talaka kuma zai tarki makama mai arziki ba mu taimaka mu junanmu mu rage maka mu waɗannan matsaloli su suna ciyar da dukiyoyinsu ne don su zaka su san sirrin ƙasashenmu su san yadda su ɓata addininmu su san yadda za su ɓata al'adarmu ta gari su shigo su azamin dokokinsu a ce ba a ba ku taimako sai kun yarda namiji a aure namiji mace ta aure mace so ka tambaɗa Allah ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أبو نكر شيء دزام قرقري دشي كافي إن باما بي بيان ناتي زياء أفتد موضوعي دبو أكو هكذا كما ga wani littafi sunansa mushafu shani mushaf ashani kamar ƙur'ani na ƙasar sham ana nufin wanda an ka buga a ƙasar sham don sham ba ta da ƙur'ani ƙur'ani duk guda ne an gane ko wannan mushaf an yi shi ana fitar da maudu'ai na alƙur'ani cikin shi idan muka duba za ku ga misali ga ayoyin alƙur'ani mai girma sannan kuma za ku ga an yi musu kula kala daban-daban to daga ayar da aka sama kala zuwa wata aya in kuka duba a ƙasa ga irin wannan kala ɗin to kenan daga waccan ayar zuwa waccan ayar sai ka dibi kalar a ƙasa ga abin da waɗannan ayoyin suke bayani a kan shi fiye da maudu'i dubu da ɗari biyar za ka samu a cikin wani littafi ko abin da ya kama da haka kenan yanzu in wasu ayoyi ne zaka tafsiri kafin ka fassara su sai ka ce ga abin da daga aya kaza zuwa aya kaza suke karantar da mun ji wannan da kyau mushafu shami akwai shi wannan akwai irin wannan bugu akwai bugu wanda bai kai wannan girma ba sai ka samu guda ka aishi in an baka wani maudu'i ka diba ciki ko ko in wasu ayoyi zaka bayani kansu ka san ko kan suke magana abu na biyu akwai wani qur'ani da aka buga a ƙasar misra shi kuma ana kiran shi ƙamus mawdu'atil ƙur'anil karim wato mushafus sahaba cikin mushafus sahaba wani gida da ake kira darus sahaba a wani gari da ake kira ƙanta a ƙasar misra a can suka buga wannan littafin to cikin littafin da suka buga gashi nan sunan shi qamus mawdu'atil qur'anil karim duk mawdu'in da kake son ka ciro cikin alqur'ani an yi maka qamus din shi kamar da an kaba qamus na lugha ya fi mawdu'i 1500 da ke cikin sa kaga in ka hada 1500 ga 1500 nawa kenan dubu uku kyauta ruwan Allah abu na ƙarshe shi ne mun ce za mu faɗi yadda ake fitar da mawdu'ai in ba kai aiki da wannan ba ga wasu ƙa'idodi alƙur'ani yana da kalima dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara to kalimomin alƙur'ani akwai wanda sun ka maimaita kama amanu yu'minuna an gane ko mu'minina kun ga waɗannan sun maimaitu to idan aka fidda waɗanda suka maimaitu kamar yadda malamai na dirasa ta adadi na alkur'ani suka ce za a samu kalima dubu goma sha bakwai da ɗari hudu da hamsin da takwas kenan kowace kalima matsayin maudu'i take kowace kalima matsayin maudu'i take kuma ba dole bane a fitar da maudu'i guda ana gane ni yanzu in mun ka zo zalika alkitabu kaga zalika kalima ce alkitabu kalima ce ko ba haka ba la raiba shi wannan la raiba raiba din nan kalima ce to kalima 17,458 waɗanda ba su maimaito ba waɗanda ba su maimaito ba kenan kana da maudu'i nawa 17,458 to bayan wannan kuma duk kalimar da aka faɗa tana da mi tana da kishiya in an ka kawo alkur'ani kishiyarsa dukkan littattafan da ba na Allah ba sun zan kishe shi da an ka ce larai ba fihi babu shakka cikin ƙur'ani to littafin da ba na Allah ba ana samun shakka cikin shi ka samu maudu'i hudan lil muttaqina ƙur'ani shari'a ne ga masu tsoron Allah to mi ake nufi da hidaya nau'i na hidaya nawa ne ma'ana ta hidaya kalima nawa take dauka almuttaki da masu tsoron Allah su waye su sannan kuma yaya ne aka yi alkur'ani yanzan shari'a ga masu tsoron Allah kenan ana abin da nake so kalimomin qur'ani kishiyoyinsu in ka hada su da wannan kana da 17458 in ka hada da kishiyoyinsu sun zan 34 ko ba haka ba da 900 tunda 450 gida biyu 900 kenan kenan 34900 ga takwas gida biyu 16 kenan 1916 zaka samu to sannan bayan wannan in ka hada kalmomi biyu kuma suna iya baka ma'ana yanzu sai ka kai zuwa ga jumla yanzu in nace hudan lil muttaqina don in bada misali a gani ni a hudan shari'a to ina iya yi mawdu'i kan shari'a kalima ta shari'a a gurguje tana da ma'ana ma'anarta in ji imam al-asfahani a cikin al-mufradat fi gharib al-qur'an tana daukar ma'ana hudu amma yanzu bar mu aje hudu din tun na ga ba cikin littafin suke kalima hidaya tana da ma'ana biyu manya akwai hidaya amma akwai hidaya khassa akwai hidayatut tawfiq akwai hidayatul bayan in baka bambanta wannan ba sai ka fada cikin matsala Allah yace alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an tatami hudan linnas shari'a ce ga mutane inda hidaya amma ce da kowa ya shari'a ba kowa ya shari'a ba kuma Allah yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta kai baka shirye da kaso walakin Allah yahdi man yasha Allah yake shirye da wanda yaso amma kuma sai Allah ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai kana shirye suwa eh ya za ka yi to can hidaya ta taufiki ba ga hannunka take ba hidaya ta bayani kana da ita shi yasa Allah ce wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama ala huda na hadainahum mun yi musu bayani kuma ma'ana mun turo annabawa su musu bayani don ba Allah ne zo da kanshi ba sannan inna hadainahu sabila yace mi in ma shakiran wa in ma kafura inda an shirye shi ba a cewa kafura amma da rufin an yi masa bayani kaga ka samu hidaya almuttaqina masu tsoron Allah shi ma maudu'i ne me ake nufi da takawa me ya fa'idar takawa domin duk abin an ce alkhairi ne me ya fa'idodin sa in sharri ne wace itin cuta da sharri yake haifarwa cikin al'umma menene sifofin masu jin tsoron Allah da ayyukansu hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaji sifofin su walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun shi yasa in ka zo tafsirul qur'an bil qur'an magana ta karshe shine yana kasuwa gida biyu manya akwai tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil akwai tafsirul qur'an bil qur'an al munfasil al-muttasil shine aya ta fassara aya ta zo bayan ta al-munfasil shine wata aya ta fassara aya amma ba tare da ita shike ba to kuma al-munfasil gida biyu ne akwai al-munfasil fi nafsi sura akwai al-munfasil fi suratin ukhra yanzu da yace zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqina sai ce alladhina yu'minuna bil ghaib wannan wani irin tafsiri ne tafsirul qur'an bil qur'an al-muttasil amma da yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil was-sa'ilina fi ar-riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal munfuna bi ahlihi zahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun wanga wani iri ne تفسير القرآن بالقرآن المنفصل في نفس السورة دومين هدى للمتقين بقرة وأولئك هم المتقون بقرة أما ديتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كوكو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وانجا تفسير القرآن بالقرآن المين المنفصل في غير السورة بيبقى آية cikin Ali Imran take sannan kuma tafsirul Qur'ani bil Qur'an ne al-muttasil dan yace wasari'u ila maghfiratin ko sari'u ila maghfiratin aw takra ababu wawal wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqina alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra in mun kalli Ali Imran tafsirul Qur'ani bil Qur'an muttasil in mun kalli Baqara tafsirul Qur'an bil Qur'an al-munfasil fi suratin ukhra abinda muka faɗa ya zam daidai Allah ya ba mu lada Allah ya karɓa muna ya sa idan su da biyu tsira gare mu duniya da lahira wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna ga malamin mu nan malam Musa zai zo yi bayanin khitabi suna daga cikin malaman da suka karantar da mutum muna kanana a makaranta ta islamiyya da shi da malam wato Uthman Sambo wanda ya koma garin Maradi kuma Allah ya masa rasuwa wanda ma wannan tafiyar da yi na ji na kai ma iyalinsa ziyara da haka da kuma malam ayyu suna daga cikin suka zantar da mutum muna yara ƙananan makarantu na islamiyya to malam musa dai shi yana da ransa kuma gashi ya halartu da haka za mu ba malam dama shi muna bayani na fitami in ya so kuma ga su malam aliyu nan da kuma sauran malamai da suka halarta sai a yi addu'a sai kuma wani lokaci in allah ya kaddara akwai rayuwa in babu rayuwa mun ba ku baki abin da ya sauƙaƙa والله تعالى أعلم فضيلة الشيخ بسم الله حي الله الشيخ وعليكم السلام فضيلة الشيخ حياكم الله بالله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح مخلوقات وما توفيقي إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala ubangiji rahama wanda ya tattara mana haka a wannan wuri mai albarka wannan masallaci na masallaci na juma'a a wannan yanayi na cika cewa fara da aka yi ana shan karatu ana shan karatu daga yan uwa fadilatul ustaz عبد الملك خالد بارك الله له فيما أفاد وفتح الله له فيما بقى وأفاد الله جميعا فيما استفدنا إلى رب الله تعالى يا ذكر الخير من أمر الأولياء أنه أن يربع إنه قد بذل جهده و hali wasu ya kwashi ya ba da lokacin su masu tsada saboda ya zo ya yi wannan karatu duka masu masu kwari ko wace masu kayyima ma'ana masu masu tsada saboda an fara da yawa musamman waɗanda suke a wannan bangare da suka shafi abu da da'awa yan uwa masu da'awa da ilimi kanana da manya baki da fatan Allah da Allah ya fara da mutum muka ji shi kuma Allah ya kare da wannan aiki da yayi a cikin mizani na ayyukan sa alkhairi sannan kar mu mance cewa duk inda muka samu kanmu a matsayin wanda ya da yayi ni kamar yadda malam shari'i ne ya ce kun mustafi da kullu yawmin ziyaratan bil ilmi wa zahiru bil fawaid kaga ko da yaushe kana mai amfanuwa da fa'idarka kullum kullum kullum ziyarar da ake ba ka wani tsarin da ilimi suna da ilimi yanzu kana yin iyo a cikin wace gulabe na ilimi mabambanta da kun ji dai yadda abubuwan suke ba fannin da ba shiga ba an shiga ulumul maqasid da ulum na ala duka ba wanda ba shi ba aka yi yadda yi da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki da Allah ya sa wannan ya zama mana mabuki na alkhairi a cikin rayuwar kuma wannan ya zama mana wani ainihin makamashi wanda zai ainihin tuka mu zuwa ga da inda muna yin sakwakwakwa ne ya kuma ɗauka da gaske inda muna ɗauka sakwakwar da zo ɗauka da cikin gaske ya zama na rayuwarmu gaba ɗaya mun tattara ta a kan bayan abin da shafi ɗaya abin da shafi kowa yana da abin da yake na neman abinci to ya zama da mafi yawan rita rayuwarmu ya zama mun ba da ita da sai ma ga aki wanda ya kullu ra'ayar wasu sahabbai riguwa su ba da aki duk kusan kan haka rayuwarsu ba mutane ne suna ci suna sha suna al'amura da suka shafi bukatu na adam amma kuma ka shiga kan mafi yawan rayuwarsu kuma ba mu ha sun ba shi ne sun ba shi ne ga hidima ta addini dusan da aka ce da halin rasu halin mu ba su to ya kai kamata rayuwar ta kasance musamman waɗanda Allah ta'ala ya haɗa su a kan wannan hanya ta al'ilmu wa ta'lim قال صلى الله عليه وآله وسلم يا خيركم من تعلم القرآن وعلمه mafi alkhairi a cikin su ne wanda suka koyi karatun alkur'ani yadda ya kamata kuma su ma suka karanta da shi yana kaga wannan ya zama nan bana wa ga al'umma ba su da muna fata Allah ta'ala ya tare mu tare da su waɗannan gwarzaye na musulunci wanda su ne suka ainihin ya da musulunci suka kawo shi kowace nariya suka kawo shi kowace nariya har ya samu ya samu ya samu zuwa ga yau Allah ta ba ya samu dace ba kiya ina so in dan tuna wani abu da na taɓa karantawa wanda ina da yadda zai sa mana karkashi musamman matasan gwamnati suna kokari wajen karatu da kokarin fa'idantuwa ko da yaushe to haka nan da tijamu ma ya gabata da tijamu waɗanda yi ma dama bai kamata wani kan mutum ce a yanzu ai daga karatu sai yara da su dai maza su karatu da wani yawa duk da habban da ta ga musulunci ya ɗauka ya ɗauka ya ɗauka sunansu da gudunmuwar da suka bada da yawan su da dai sai na abubakar abubakar siddiq da irin su sai na umar da su sai na usman bin affan da su abubuwan da su jara da ire-iren su dukkan su za a ga da yawan su da siddiq wasu za a ga masu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsaye musu ne da shekara uku wanda shekara biyu wanda shekara bakwai haka na amma ba cikin rayuwar da suka yi da wannan manyan ce suka karatu har suka kai da suka ga shi musulunci ana da kaltoci zuwa gare mu da ta hali musu za ka sai mu dage ya zama ya amfani da wannan dama ya zama wannan zama da ake Allah ta'ala ya sanya ya zama wani wani gishiri an zama wani gishiri aiki na da ne ko bai karawa biya ne to ya zama na wannan ya zama wani gishirin zaman duniya kafin mai lafiya da fata Allah ta'ala ya shi kawo shi ba zan mance mana wani kisa a yi bada wanda wani babban mashi da cikin malamin musulunci fuqaha a zamanin sai na a zamanin abin abin imam malik bin anas imam dari hijra da shi ne babban malamin malikiya da mazhabin malikiya ko to an yi wani babban malami a kasar masar domin shi imam malik ya rayu a madina shi yasa ake ce mai imam dari hijra wato babban malami mai ba da fatawa a gari na madina wanda shi ne dawo da kakan da aka yi da su na asar domin madina ita ce yadda fata da musulunci to shi wannan malami a masar aka yi imam malik yana raye a madina shi kuma yana raye a masar imamu laifi a cikin imamu laifi imamu laifi ana karanta karanta karanta da zarafi suke magana akan malamai na suka haru da malaman hadisi za ka ga an bato imamu laifi to shi wannan imamu laifi kafin ya zama malami mutum ne wanda yake attaji abinda ake ce ma tycoon ko ana iya ce mishi tycoon wato ya tashi cikin wadata da lere da kuma kasuwanci wanda ba abin da aka sani sai yadda dala za ta fiye da za ka shi ba shi da wani miliyon su fitiri da aka wata rana su yi tafiya daga wani gari sun zo dab da wata rijiya sai ya cewa ta suna jin cewa sai imamun laifu sai wasu mata musamman ma da yan mata suna ɗiban ruwa a bakin wannan rijiya to ishiwa ta sha musu kai sai ce kai ku babu ruwa babu sallama ba ku sai wata lata sai wata sai wata yariya daga cikin yan matan nan sai ta da wasu bajoji take cewa wa kam min niyyatin wa kam min imamatin ala jasad rajul la ilma fihi wa la aql wa kam min niyyatin qalat ala rajul la ilma gabawata walkula ta ce da yawa sau da yawa za ka ga mutum wanda yake wato ga shi da tufari ga rawani ga komai a kan jiki wanda wannan jiki din babu yi babu hankali ya ce da yawa za ka biye mu ta a haɓa ta wani mutum wanda ya babu wani abu da ke wannan ƙarƙashin wannan abu illa gaba mutu wato sai wauta da kuma girman kai yake ta ce ta ajiya ta yi mamaki tara rajulan ala bagani za a ga mutu a kan alfagarin sau inda ma ko bagarin ala bagani a shekau ba wai mutum ne bisa ja'a jaki ne bisa jaki saboda wannan abu ya fi da wannan matan ta faɗi imamun laifin ya ce ya koma karatu wannan shi ne dalilin da ya sa imamun laifin ya koma karatu bai bar neman kudin ba amma ya ci gaba da karatu yana cikin abin da ake rawaitowa na kisarsa da imamu malik ba Allah ya ba shi ilimi suna rubuce shi da karshe munasaba da karshe da Imam Malik wata rana Imam Malik ya rubuta mashi wasiƙa yana cewa balagani annaka ta annaka tadbasu rizqa wa tal wa ta'khudhu rizqa tarshi fil aswaq sai mai da Imam Malik da amsa cewa قل من حرم زينة الله التي حرم من من من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق. دولة شيء إمام الليل ولا يا كي مكين ما لم يوصل شيء ما يوم في إمام مالك بكرة يا بي إمام مالك يبي بكرة حديث إنما إمام مالك يا كلا بكرة فيديو ندا أصلا شيء ما يوم فيديو أي وارو عين وصول الفتش من إمام الشافعي شنو نادي إمام مالك haka ina fatan Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama matashiya gare mu na tashi mu yi kazarkazar mu ci gaba da neman ilimi wannan ya zame mana mabudi ya zame mana ainihin gishiri Allah ta'ala ya yi ma rayuwar mu albarka baki da ya fa'idantar da mu baki da ya sa muke kawo kashi insha Allah a yi nazarin da insha Allah ne ba cikin فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna fata wannan gudunmuwa da malamin suka ba mu gudunmuwa da amfani da shi da kuma sa mai aiki da abin da za su fuskanta da kuma ya kara taimakon a bisa da kuma addini kuma da karantarwa ta musamman da sallallahu alaihi wasallam da fatan za mu sanar da nasu da nasu da wani wasiya da wani kamfan da tsarin da kuma wannan ba da wani ba da su ba ta karantar da mu addini da fatan ubangiji da su wani ala ya karbi abin da su karanta da mu abin su da daidai cikin su abin da ta ba su lada wanda za su karbi musulunci duk da an shi wani ya ga kawo ko ya ce su cikin bakin mu da aka kama da mu da shi samu dace da Allah ya tsara da cikin zuciyar masarar da shi da su ne ba da اللهم الاسلام والمسلمين والمشركين والمشركين والاعدائين والمسلمين والمحاربين سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا